Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Abul Fusuwat Production Kaduna ke gabatar maka da karatun fassarar diwanin Maulanmu Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna ya fassara. Ga masu neman wannan karatu ko kuma karatuttuka na Maulanmu Sheikh Mansur suna iya samun mu a shagonmu da ke W60 Dutsen ma by Matazuro Tudun Wada Sinima Kaduna. ko kuma gidan shehu da ke kabala road daura da abu mujallid secondary school sabon garin tudun wada kaduna ko nambar waya kamar haka sifili takwas sifili uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sifili bakwai sifili takwas takwas uku uku shida shida ɗaya uku a yi sauraro lafiya.
Gode Allah da ya nuna mana rana ita yau. da za a ci gaba da karanta diwani da fassarata kamar yadda muka saba alhamdulillah za a ci gaba yanzu da karatu ba ta zo wani bata lokaci ba da haka mai addu'a Alhamdulillahi ta'ala wa barakatu mai sauraro Allah ya sake dawa da mu a wannan mazauni mai albarka zawiya maulan shehu salahuddin radiyallahu ta'ala anhu domin sauraron fassarar diwani daga bakin malamin mu malam shehu mansur yau biyu ga watan march miladiya dubu biyu da takwas wanda ya daidai da ashirin da hudu ga watan takar hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara allah shi ba da ikon sauraro lafiya amin الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحج والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ إدري لنا في هذا المحضر والتاريخ بنظرة تاتي لنا بالزمر آه dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda yake shi kadai bai haifa ba ba a haife shi ba kuma bai da abokin tarayya wanda kowa da komai ke bukatar komai da komai a wurinsa a kowane lokaci amma shi ba shi bukatar komai da komai a wurin kowa a kowane lokaci tabaraka wa ta'ala zul jalal wal ikram alhamdulillah wancan lahadi mun nannaɗe kusan harfa guda biyu to akwai maganar da shi Ibrahim yayi radiyallahu ta'ala wanda ina ganin ta kadai za mu dauka an muka dan fasa abin da zai fasu sai ni gaba kuma mu shiga cikin wasifti bi rabbin jadari bil ladai wannan magana ko shine shi Ibrahim ya roki Allah karyewa almajiransa taraki karya hawa da su ta hanyar tsoro ko kwadayi sai yace yana so Allah ya wa almajiransa taraki ta hanyar shukuru turakihimu ya rabbi bi shukri daiman to wannan magana shine zamu dan taba ta kadan a cikin magana shi ya ce Allah ta hawar da su shi taraki bayan Allah yi magana akai wato tirata daga hali zuwa wani hali shi yake to taraki matukan mutum da ya sani ba shi yana tira daga wuri kaza zuwa wuri kaza yana tira daga wuri kaza zuwa wuri kaza zai iya ganewa to a tsaye yake dole sai ka gano jiya a ina nake yau kuma a ina nake mutum zai gane wannan ya zama kamar dutse a wuri ɗaya kurum shi kenan sai ga sanin da mutum yawa shi ibrahim tun shekaru goma da suka wuce har yanzu ma haka yake bai ƙara komai ba bai fahimci komai ba wanda yake kuma da'iman cewa radiyallahu anhu ya faɗi ya ce nasiru bi khairin yazdari waqta bazil tafiya shi cewa radiyallahu anhu kamar walƙiya ce matakan mutum bai ankara ba za a yi ba shi to a ciri daga wuri kaza zuwa wuri kaza daga wuri kaza zuwa wuri kaza shi ake cewa tarazzi shi ne ma'ana a tana kulhil ahwali wal maqamat wal ma'arif bi qadami al kashfi wa shuhudi shi ne turakkihim ya rabbi mutum ishiru daga halaye zuwa makamatu zuwa ga ma'arifa ma'arifan nan hawa hawa mun yi magana kwanaki akwai sanin Allah da nafsu akwai sanin Allah da kalbu akwai sanin Allah da aqalu akwai sanin Allah da ruhu akwai sanin Allah da sirru akwai sanin Allah da khafa'i akwai sanin Allah da Allah to la budda dole yau kana nan gobe kana to in ba haka mutum shi kenan sai san Allah da nafsu sai ya dauka ya san Allah da Allah irin sallan sanin Allah turawa ke mutum idan ga Allah jiki yana wa Allah iyaka zo da aka shine shi ya roki Allah ya ce turakihim ya rabbi Allah ka hawhawar da su daga ahwalu zuwa maqamatu daga maqamatu zuwa ma'arifu wannan tarakin da zaka musu bi kadamin kashfi wa shuhudi da digadigai na yayi hijabi da shuhudin zatin Allah zaka yi musu tarakin ba wai taraki bane wai a tafiya irin wannan ta kafa ba ba haka ake nufi ba a ya Allah kai marwaci ne yau ka zama mai kyauta kai makareci ne yau ka zama mai gaskiya mai girman kai ne yau ka zama mai tawaru an gani ko mai inkari ne yau ka zama mai taslimi gashi nan hawa hawa hawa hawa hawa ko da yaushe mutum ya ringa sanin wani hali na rabu da shi wani hali na samu shi ne amfanin karatun makamatu dinin salam wanda kyan mutum bai karanci makamatu dinin nan da ake ganin karamin littafi ba to da ya mutum ya gane me yake ciki sai Ibrahim radiyallahu ta'ala ya kakkasa abin ya nuna mana yadda addini yake baki daya addini birni ne mai gidaje uku gidan farko Islam gida na biyu iman gida na uku ihsan kowane gida yana da ɗakuna uku wanda yake ba lokacin maganar sa bane yanzu saboda haka akwai taraki akwai tadani akwai tadalli akwai talaki sannan akwai tawalli shi taraki shine hauhawa shi kuma tadani wato shi ne mirajin makusantan Allah miraji hadisiyahu yana magana wurin da yake da wasu da qur'ani din nan isru ruhil abd kullu layl Allah ka dinga isra'i da ruhin wannan bawa a kowane dare to miraji na masana Allah shi ake cewa ta dani summa dana to dana din nan shine mirajin makusanta Allah wannan dunuyu da ake kowa da gwargwado yadda ke wancan tun madana Allah ke banta annabi da shi kusantar zatin Allah annabi ya kusanci Allah tabaraka ta'ala har ya karar da kusanci sai da shi wata ya rabbi Allah ta'ala har ya kusanci zatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karar da wannan kusaci sai Ibrahim radiyallahu ta'ala ya kusa har ma yana faɗin yanda abu ya ce duk sakan annabi yana yin fana'i cikin zatin Allah Allah yana wanzar da shi duk sakan sai su jani yana fana'i cikin zatin manzo Allah manzo Allah yana wanzar da shi duk sakan ina fana'i cikin zatin sai su jani sai su jani yana wanzar da ni to saboda haka duk inda Allah yake Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aure shi ne annabi mai bada madadi to albarkar wannan fana'i da shi Ibrahim ya dinga cikin zatin annabi duk inda Allah yake Allah shi Ibrahim shi ne mai bada wa abu. Gane wannan shi ne zai zama sauki wato rayuwarka ce sauki mutane za su yi kamar wani wasu asirarai ne muke faɗi ba wani sirri a nan. Fahimtar wannan shi zai sa rayuwarka ce sauki abin da kake nema ba zai baka wahala. Amma matuƙar baka gane wannan ba ka dinga wahala kenan kullum kai ta tunani abu kaza a fili ne abu kaza a fili ka kasa tafiya cikin Allah. Kana tsaye a wuri dai kullum. saboda ka gano wannan in har mutum ya iya gane inda ake bayarwa to ba zai wahala samu ba amma mutukar mutum yana zaune yana tunanin wani abu ne da ke bayarwa bai taɓa ganin abun ba ma to dole ya ta wahala a rayuwar shi amma duk ran da igane a shi a wuri kaza ake karba Allah ya riga ya bayar tun azal karba kawai ya rage to a wurin wa ake karba ne to gane wanda ake karban a wurin shine abin da ake so shi yasa shi Ibrahim ya zauna idin da wannan bayanan dai duk dan a gano don kada ta wahala radiyallahu ta'ala anhu to saboda haka wannan shine ma'anan kadani shine wato mirajin makwasanta Allah tabaraka wa ta'ala wanda yake gejin sa yana kaiwa zuwa kaba kausai ne to sannan sai tadalli shi kuma shine saukar makusanta Allah in suka kusanci Allah tabaraka wa ta'ala abin da zai sakko musu na tadalliyat ta ce cewa tadalli summa dana fatadalla ya kusanci Allah Allah yi masa abin da ya mai na tajalli to a talaki shine karban abu daga Allah kai tsaye ba wasu da a tawalli kuma bayan an gama gana an karba abin da za a karba a dawo to dawowar daga Allah ne zuwa ga Allah ba zuwa daga wani wuri zuwa wani wuri ba to shi ne ma'anar abin da ke ke na wato dai a takaice kure tsini ya rabbi hawa hawar da su daga halarar nasutu da godiya zuwa halarar malakutu Allah hawa hawar da su daga malakutu zuwa jabarutu da godiya ba da kwaɗayi ko tsoro ba Allah ɗauke su daga jabarutu ka hawa hawar da su zuwa lahutu shi ma da shukuri Allah ka ɗauke su daga lahutu ka hawa hawar da su zuwa ta'alluki da hahutu shi ma da shukuri kuma wannan abin ya zama da'iman a koda yake to shi ne ma'ana in mutum ya gane wannan taraki din zai gane shi at-tanaqqulu yakunu bil istidraki fi nur jamali mutum ya istidraki ya halaka kenan a cikin hasken kawun halar Allah tabaraka wa ta'ala sai ce ya rabbi wato ma'anan ya mahalicci kowane abu mai arzuta shi mai hana shi mai bashi mai ɗaukaka shi mai kaskanta shi shi ne ma'ana da saboda haka almajiran shauran suka zama hammaduna haka ake kiran shi yasa ko da yake suka hadu ba su da aiki sai hamdala ba su da aiki sai hamdala da zai bi lawoyi muna tare da shi har hamdalan ma yayi ni ba zan iya kirga wacce ba ni ma haka ba zan iya kirga wadda nayi ko ba mu sani ba ma muke ta to haka almajiran shauran shine hadisin da annabi ke ranar alkiyama akwai kiran da za a yi musu kuma idan ka kalli hadisin da kyau za ka san ba wai dan ana san shi ko dan ana biye da shi wani yasa ake danganta hadisin ga mabiyan in ka kalli hadisin da kyau za ka gane abinda annabi yake yunadi yawmal qiyamati bi yaqulu hammaduna fataqumu zumratun fayusabu lahum biwa'an fayakhuluna ila wa man alhammaduna ya rasulullah qala allazina yashkuruna allah ta'ala ala kulli halin suwane ne allazina yashkuruna allah ta'ala ala kulli halin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ranan alkiyama mai kira zai kira zai ce ina masu yawan godiya ga Allah din nan wanda sun yi hadu alhamdulillah alhamdulillah mun gode Allah mun gode Allah kullum yake ce annabi ce ranan alkiyama za a kira za a ce waɗannan mutanen ku tashi sai sahabbai suka ce rasulullahi kuwa ne ne waɗannan masu yawan godiya ga Allah sai annabi ce su ne masu godiya Allah a bisa kowane hali suka tsinci kansu a wani lafazin kuma annabi ce allazi ne yashkuruna Allah ala sarra'i wa darra'i su ne wanda suke gode wa Allah a bisa tsanani da kuma farin ciki da kuma yalwa ko a yalwa ko a tsanani su ba su san cikin godiya suke kyau za ga mutum talauci ya mai kanta amma yana ta alhamdulillah to wannan ba abin da yake sa mutum ya samu wannan shukur din har ya iya zama daga cikin tawagashi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu illa taimakon Allah tabaraka wataala babu dabara a to so da haka su ne da wato dalilin da yasa shi shugaban su kenan shi maulama sai wa rahmatu Allah ta'ala ne ke cewa wala aftar aynaka ahlama ishatan min al-abd fa walhamdulillah kulluhu wanda gaba ɗaya ma shi kulliyar sakat alhamdulillah ne dan ita kanta godiyar ta tafi hawa hawan ta ce shi to ni baki daya na ma in ka ganni ka ga alhamdulillah in dai kana so ka ga zatin hamdala to kalle ni kawai da ka kalle ni to ka ga zatin hamdala zatin godiyar Allah so da haka asalin godiya yana ta'alluki da zuciya ne da harshe da kuma gabbai shi wannan da turaki ne ya rabu da shukr din godiya yana ta'alluki da zuciya da harshe da kuma gabbai to saboda haka godiya gaba daya imma ya zama godiya ne na zuciya imma ya zama godiya ne na harshe imma ya zama godiya ne na gaba yanda ake godiyar zuciya yanda take shine nufin alkhairi da kudurci alkhairi da dukkan halitta Allah ba wai mutum zai zauna bane ta faɗi haka da baki a'a ka kudurci alkhairi ga halitta kuma ka nufa halitta Allah da alkhairi kar ka kudure sharri ga halitta kar ka nufa halitta da sharri mutum ɗaya halitta in ka nufi wani ɗaya da sharri ko ka kudure wato sharri ga wani ɗaya to baka gode wa Allah to godiyar harshe kuma shine bayyanar da godiya din ta hanyar alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah da yawan faɗi da zaran aka haɗu da kai ah to ya yi da ah, alhamdulillah ai godiya ta tabbata ga Allah mun gode Allah mun gode Allah da'iman to wannan godiyar harshe ce to sannan godiyar gabbai shine aikata duk ni'iman da Allah tabaraka wa ta'ala ya maka cikin da'ar Allah da kuma tsaruwa da kiyayuwa da wannan gabbai a basa saba wa Allah shi ne har muka faɗi wancan satin da muka zo kan abin muka ce turai ihimu ya rabu bi shukur da'iman shukur din nan a shi ne wanda shi mushe malam marsan da rajallah ta'ala ne ke faɗi ke cewa a shukuru alhamdu huwa sana'u bil jamil ta'ziman lil musamma zil bilal wal ikram alhamdu in ka ji alhamdu alhamdulillah wato yabo ne kuwar sana'u bil jami shine yabo da kyawawan sunaye da kyawawan sufofi ta'ziman lil musamma saboda girman mai sunan bil jalal wal ikram yace wa shukru huwa muqabalatu ni'mati bidad dun al ma'sud in ka zance shukru shine fuskantar duk ni'man da Allah yi maka da biyayya babu sabo ciki duk abin da Allah ya maka na ni'ima to ka gode wa Allah da wannan ni'imar kuka saba masa da ni'imar ana ma kawo misali muka ce in eh misali Allah ya baka kuɗi to wannan kuɗin da Allah ya baka to nuna godiyar Allah ba ma'anan wai ka gode wa Allah ka zuba kuɗin nan a kwali ko ka kai banki ka cimshe ka zo ka kwanta a kan katiba ka kunna AC kana ta alhamdulillah ba wannan bane shukuru shukuru in ka samu kuɗi to ka tuna shehinka sannan ka tuna babarka sannan ka tuna babanka shehinka shine farko wanda za ka fara tunawa wani ya gane zai ce kaji bai san inda muke tafiya ba magana iyaye biyu ne kuma kowannen su umarnin Allah yana kai akwai ubanka na ruhi akwai ubanka na jiki ubanka na jiki shi ne wanda da ya ga kai da to zai sai sabulu da soso ba ya ga da ka ta yage zai kokari ba ga kuɗi ce ce ka kasuwa ka sai ka sai riga da ya ganka cikin damari shi kuma ubanka na ruhi shi ne shehin da muka ce in ka samu shi za ka fara tunawa shi ne wanda ko shi takobi na hannunsa yana kore maka shaidan shi ne daidai shi wannan sai ce ga kayi kiba ba so ga kara ne da ga kara ne to fa a baka abinci shi kuma wanda sai in ba ruwan ka ba ba abin da ya dame da jikinka ko kara ne ko ka siyawa da riga ɗaya ma duk ɗaya ne a wurin shi dai ya ga ta zama na Allah tsantsa kawai to saboda haka shi ne in ka samu ka tuna shi ka tuna mahaifiyarka ka tuna mahaifinka sannan ka tuna limamin anguwanku ka tuna ladane ka tuna sauran shehunne da mukaddamai sannan ka tuna dukkan dangi duk wanda bai da shi sai kokari ko da kirista ne makwabcin ka bai da shi shi ma ya ga masa wani abu wannan shukuru ke shi ne makamin da mutum bai zama shehi sai ya kai sai dai in mutane su naɗa shi da baki amma ya zama shehi a aikace shi ya kai wannan makami shehi da suhi ba mutane ke naɗa su ba harfan sunayen su ke naɗa su su zama su harfan kalmomin su za su naɗa maka rawan shehi farko ya zama shakiran lillahi tabaraka shi ne shekh ash-shaykh wannan shi ne ɗin farko ya zama shakiran lillahi tabaraka wa ta'ala bi jami'i maratibi shukri wannan makamin turasihin ya rabu da shukuri farko ya zama shakiran lillahi tabaraka ta'ala fuskar ra'i wa barra'i sannan wannan ya nan da ke gaban shi ne ya zama da'iman alamaki ne ya zama mukinan lillahi tabaraka ta'ala ya zama da'iman shi cikin yakini ta baya sakkan wani abu na Allah tabaraka ko wani abu da ya shafi annabi ko wani abu da ya shafi cikin tijarar fashe Ibrahim ya zama yana da cikakken yakini akan wannan ba maganar da za a gaya masa ta firgita shi ko wata magana ta dame shi yana da yakini akan shewara duk abin da aka faɗi ya san cewa ya zai kira wuta nan ba zai sai an kai shi da Allah bai kai shi ko za an faɗi wata magana wata katuwa ko ne ba wata magana babba akan shi Ibrahim in dai an faɗi ta to kankanuwa sai dai ba faɗi ta ba to anan take babba to saboda haka wannan ha na ƙarshe kawun din nan na ƙarshe ya zama kha'ifan min rabbihi ya zama mai tsoron Allah ko a gida ko a daji ko da ya bar garin su ko yana garin su shi mai tsoron Allah ne ko an sa shi a ƙasa an binne mai tsoron Allah ne to in ya zama haka to ko halitta tana so ko ba ta so ko ta yadda ko ba ta yadda ba ismuhu ashir kawai to in ko bai cika waɗannan sharuɗan ba to shi kenan suna ne kawai suna ne to haka sufi sufi ga sadu ga wawu ga fa'u ga ga yawo ya zama wato tsarkakakke sahiya sannan ya zama a wasiyan ko muhiyan bil ahadi ya zama mai cika alƙawari ya zama mai tsarki ya zama mai cika alƙawari sannan bawon din ya zama faniyan ƙararre ne ba wai sai wani abu ya faru ba shi ko a yi zikiri ko kar a yi zikiri ko a zo kunnen shi a sa kalangu a dinga tashewa shi zikiri ne kurum babu wani abin da za a aikata ba zai sa shi ya fana'i ba ba sai an ambata Allah kawai zai fana'i ko a shari'a kawai shi ya fana'i saboda dalili shi كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم كل من عليها فان ويبقى وجه ربه دائما في دعاء كلمة كوابين زوجي من عند الله والله خلقكم وما تعملون وسنن yawon ɗin ƙarshe shi ma zama akan yakini da'ima to wannan shi ne su wannan shi ne shiya to haka al'amari ne to sannan wannan shi ne godiyan Allah wanda ake yin shi wato da baki mutum ya bayyana godiya da baki ya yarda da Allah tabaraka wataala sallama wa Allah tabaraka wataala dan abin da Allah tabaraka wataala ya umarni da shi ya aikata Allah ya ce fazkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun fazkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun sannan Allah tabaraka wataala ya ce inna Allah la zu hablin ala an-nas walakin aktsara an-nas la yashkurun wannan ayat da yan gida ake su ne waɗanda Allah ya musu falala inna Allah la zu fadlin 'ala an-nas ba kowa da kowa ake magana walakin na asar an-nas la yashkuru to wanda ya bisu Ibrahim sai ya samu godiya to sannan Allah tabaraka ta'ala kuma yace kuma ba asnakum min ba'd mautikum la Allah sun tashkuru bayan kun yi fana'i muka yi bakakin su dan ku gode shine kuma ba asnakum min ba'd mautikum la Allah kun tashkuru lokacin da sai Ibrahim ya zo dan darijar tijaniya sun yi fana'i sun kasa yin bakakin sun kasa wanzuwa manyan kenan ƙananan ko ba wanda ma sun yi ake yin fana'i da yawa manya sun yi fana'i amma sun kasa yin baƙa'i da sai ra'ayi ya zo sai yi fana'in wanda ba su fana'i da yi baƙa'in wanda ba su fana'i ba su baƙa'i to shi ne mana kuma ba asna kun bil hayatil haqiqiyya sannan muka wanzar da ku da rayuwa ta haƙiƙa ta gaskiya wal baqa'u da kuma wato wato muka wanzar da ku mun ba da mutukum ai fana'ukum fi zatin Allah bayan kun yi fana'i cikin zatin Allah tabaraka ta'ala da annakum tashkuruna ai da kai tashkuruni mata tauhid wal wusul bi suluti billahi shine ma'ana dan ku gode wa Allah tabaraka ta'ala ku gode wa ni'mat tauhidi da saduwa cikin suluti cikin Allah tabaraka ta'ala wani wuri kuma Allah tabaraka ta'ala yake yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wa litukmilu al-iddata wa litukaddiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun yuridu Allah bikum al-yusra ma'anan shi Allah yana nufin ku da sauki ai dulu usuli ila maqami tawhid wal imtidad bi qudratillah Allah tabaraka ta'ala yana nufin ku da sauki da nufin saduwa zuwa maqamin tauhidi shine tarbiyya kenan wannan da sai Ibrahim ya zo in mutum bai samu tarbiyya ba yana nan cikin ƙasu yana nan cikin wahala bai samu yanci ba to Allah yana nan ku da sauki ku usuli zuwa makamin tarbiyya ta ɗauki Allah kuma ku samu ainihin cikakken wato tanadi da kuma cikakken ƙarfi da kudrar Allah tabaraka ta'ala wala yuridu kun usra Allah tabaraka ta'ala bai nufin ku da tsanani ai takalluhul af'al bin nafs da'ibatul ajiza Allah zai so ku kallafa kanku ayyuka da wannan zuciyar ta ku rarrauna da biyayya ku bar Allah ya aikata abin da yake so ku wani wani hukumu lil iddata wani tutannu tilkal maratib saboda ku samu cika waɗannan martabobin wanda kuka yi tarbiyya bayan kun san suke manta da su in mutum ya tarbiyya ba a so ya manta da martaba ɗaya daga cikin har martabobin nan da ya sani al-awwalu al-akhiru al-zahiru al-batin to ɗaya daga cikin wannan martabobin ba a so mutum ya manta da su saboda haka duk in addu'a za ta tashi duk halar ido ya sai roƙi Allah bukatar za ta biya sai dai kuma shakka ta guduro ya fara kuma sake-sake saboda rashin zikiri da yawan tafakkuri da muhasaba har ya manta ma da abin da ya yi ya fara tunani da zuciyar ta bijiro masa wani abu na mariwa sai fara uzu billahi ya dauka ya sabo ne to zo da haka wal ahwal wal maqamat al muwassalati wa litukabbiru Allah ala ma hadakum wa litazzimu Allah wa ta'rifu ma'anan wa litukabbiru Allah kenan ala ma hadakum ku girmama Allah tabaraka ta'ala a bisa abin da yi muku na shari'a shine wa litazzimu Allah ku azzama Allah tabaraka ta'ala wa ta'rifu kuma ku san shi wa ta'rifu azamata ku san girman Allah wa kibriyahu da daukakarsa ala hidayatihi iyyakum amsa hidayat da yi muku na baku shi Ibrahim da yi ila maqamil janni ya sadar da ku zuwa maqamin fana'i kadai ta Allah wa la'allakum tashkuruna bil istiqamati amarakum bi zalik wato shukuru din nan anan istiqama ku daidai ku tsaya inda shi ya tsira ku inda shi rami ya mutu iyaka ce nan za ku tsaya ku tsaya dan inda shi ya tsaya nan annabi ce tsaya inda annabi tsaya nan Allah ya ce tsaya saboda ka in ka ce a to ai inda shi ya ce ka ba bari in zo duba ba za ka taba gani ba to saboda ka shine ma'anan wannan dan Allah tabaraka wa ta'ala kuma yake wadi gaskiya ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون ونوري ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليذهبكم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج يعني من ضيق ومشقة بكثرة المجاهدة معنى wannan ayar ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج الله تبارك وتعالى bi halittu yana nufin ya sanya muku tsanani ba Allah bai haka yani min dikin na daga kunci wa mushaqqatin da tsanani duka zartul mujahada wato yawan mujahada a shiga kogon dutse a shiga wannan daji wal mukabada ta ana ta wala halu walakin yuridu lil insani kuma abinda Allah yake nufi yana so ya tsarkake ku min al hay'at al muzlimati wa sibat al khabitha daga ainihin yanayin nan na dubbai da kuma sufofin nan na kazanta munanan sufofi kana tunanin kana da iko kana tunanin kana da miji ka manta la haula wala quwwata illa billah kai ma kana ta gogayya da Allah akan wannan kana duk abin da ya faru da kai ka dauka dabarar ka ko duk wani abu da ya faru da kai ka dauka karfin ka ka kasa sallama Allah dabarar da karfin shi to wannan shi ne ma'anar to wani tunmu ne mutu alaikum duk takamili ya cika ku da ma'arifa ke wala allakum tashkuruna ni'matal kamali bil istiqamati wal qiyam bi haqqil adalati inda al baqa'i ba'da al fana'i shi ne ma'anar wala allakum tashkurun ku gode wa Allah ku gode wa ni'imar kamala da istiqama da kuka samu cikin sha'anin dariqa da faida kuma ku tsayi da haƙƙin adalci yayin baƙa'i bayan kun yi sana'i cikin zatin Allah tabaraka wa ta'ala shi ne Allah yake wa laqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun ونوري الله تبارك وتعالى واذكروا إذا أنتم قليل مسترعون في الأرض تخافون أن يتكتلكم الناس فآواكم وأيدكم بنصر ويرزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون شنو ne kira ilmu ya rabu da shukur wakuru idan tum qalilun ku tuna lokacin da wuce kaɗan alqadr wato qalilul qadri wato yawan ku ya zama bebe kuka zama kaɗan lokacin kira zuwa ana koran ku ana ɗauki kyallon ma ana yaga ana kona ana dukan muƙaddaman ku ku tuna wannan lokacin mana lijahalikum wa intidakum an nurul ilmi saboda jahilcin ku da yankin ku gabarin hakkin ilimin da shi Ibrahim ya zo da shi mustad'afun bil ard ay ard al nufus kuna ma ababar wato raunatawa a cikin kasar zuciyar nafsu takhafuna an taqaddamukum nas ay nasul qawa al hisiyatu yad'uhu nufusukum wato saboda raunin zukatanku fa awakum ila madinatul ilmi sai Allah tabaraka wa ta'ala ya tattare ku idan ka ku a hannun shehu Sufyan ba wa shehu Ibrahim ku ya tattaro ku ya kawo ku birnin ilimi wa ayyadakum bi nasrihi fi maqami tawhid al-afhali sai Ibrahim ya tattaro ku ya karfafa ku ya taimake ku a maqamin tauhidi yani tarbiyya tarbiyya kadai ta aiki ga Allah ka gano cewa dukkan abin da ya faru ba ba dabara ka bane ba aikin ka bane aikin Allah shi ne fana'i cikin ayyuka kuka samu wannan warzakum min at-tayyibat yani tayyibatu ulumi tasalliyatu sifati shi ne warzakum min at-tayyibat Allah da yarko ta ya arzuta ku daga dadadan abubuwa na abinci wato abincin ilmin tajalliyat da sunan Allah shi ne abincin la'allakum tashkuruna aini matal ulumi al-wahidiyyah wa tajalliyat ar-rabbaniyyah bi kulli shine da Allah ku tashkuru ku gode wa Allah ku gode wa ni'imar ilmai wanda shi Ibrahim ya zo da su kyauta daga Allah ba tare da wani kokarin ku ko wani dabarar ku kuna zaune haka kawai kuna kasuwanci wasu kuna zuwa office wasu ku kowa dai bai bar aikin da yake ya shiga alwa ba amma shi ya zai kawo miki ilimin da zai gane Allah yana inda yake bai tashi daga wurin bai galabaita ba bai wahala ba kuma ولوري ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين سوري waɗannan ɗin nan sura kihin ya rabi da shukri a wani wuri yace ma kanin nasu lan tamuta illa bi idnillah kitaban mu'ajjalan wa man wa man yurid thawaba ad-dunya nu'tihi minha ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وأكون ولا نجوم تجاه رضي الله تعالى عنه يوم كان الجواهر المعاني رضي الله تعالى عنه magana da yake wannan su kullum garkashi barin ni'ami mutane baki ɗayan su sun nike cikin tekun ni'imar Allah illa annahu la yashkurun sai dai ba sa gode wa Allah yake ce ga ni'ima ta bai da faida ta ko ina har mai faida yana cewa zamani ya kalkul waje jeru mukaddare ga zamanin ka ba kunci komai ya sauki amma baka gane ba kana da gane manufar shi Ibrahim da gane abin da shehu ya zo da shi shi ne wayewa in mutum bai gane wannan ba bai waye ba to sai da aka sai tijani ya ce Allah ya ce wa qalilun min ibadiy shakura kaɗan ne daga cikin bayina suke godiya gare ni sai ta gani cewa za a rada Allah bi abdul khairin in Allah tabaraka ta'ala ina nufin bawa da alkhairi wa an yaj'alahu min hawasi ibadihi yana so isar ya bawa daga cikin kebantattun bayansa arrafahu ma alaihi min an-ni'am sai sanar da bawan irin baiwar da yi masa na ni'ima wa alhamahu shukuraha kuma sai wa bawan ilhamin yanda zai yi wa wannan ni'ima godiya walam yuzid shay'an ba zai ƙara komai ba zai ƙara wani abu ala zalika abu da wannan da kun yi maksusan da wannan godiya zai zama abin keɓancewa wurin Allah fa kullum dukkan halitta Allah muna amin alai babu wata halitta kwaɗe wacce ba a yi Allah bai mata ni'ima ba amma ka sani ko ki zai ce wal maksusu abin keɓancewa a cikin halitta man shahada ha wanda ya ga wannan ni'imar da Allah ya masa to sai ya shiga ni'imar da Allah ya masa ba in faila ba su kaɗai ne suka san ni'imar da Allah ya masa amma banda dan faila illa qalila wanda ya san irin ni'imar da Allah ya masa ta aiko Annabi Muhammad ba ni'imar da take aiko Annabi Muhammad to Allah ya turo ka zamanin Annabi Muhammad amma ba ta gane ba to sai ra ta sai tijani ce dukkan halitta Allah ababan yiwa ni'ima ne amma ke tsantacce cikin halitta shine man shahada wanda ya ga wannan ni'ima sannan sai tijani da ce ashkur babullahi shi ita wannan godiyar da shi Ibrahim ya ce tura ne ya rabu bi shukuri to godiyar nan ita ce kofar Allah al'azam mafi girma wa siradul aqwam kuma godiyar nan ita ce tabarkin Allah mafi daidai wa li hadha qa'ada shaytan musulmi saboda haka ne shaytan ido bakin wannan kofa ta cikin su zauna ya aje kayayyakin sa bakin kofar cikin bai je kofar kowace ibada ba sai kofar godiya ne yaji itari saboda ya san nan ne Allah yake so yasa ce wala ta jiru aksar hum sakin ko kuma yake to shikenan Allah na ga abin da shedan ya faɗi to ni kuma ina roƙonka almajirai na tura kihi mu ya rabbi bi shukri yanzu ta zama bakin kofa ya ta zama ba abin da ya dame mu to sai da haka ya je danye ya sudda an wal mu'mini da danye tare mu'mini daga barin shiga ta kofar shuku to sannan daga nan sai shi dan sai da Allah razu yake sun mai kur shahidan ala zalika sai shi dan yana faɗi saboda kafa shi da akan wannan kauli ta ala faɗin fa ta'ala hikayatin qaulin ladin hikaya na faɗin da anannan Allah tabaraka ta'ala da yake ta al'aqu dan nan musra'atul mustaqim ma'anan ta ai a akar janna lahum fi tariq fi tariq tauhiduz zati wato zan bujiro musu in hana su sakewa a cikin tabarkin tauhidi tarbiyya kadai ta zatin Allah zan hana su wannan wa amna annahum sannan zan hana su an sulukiya daga barin shiga wannan tabarki na tarbiyya sanin Allah da an ushgirahum jama'a su zan shagaltar da su da abin da ba kai ya Allah shine ma'anar la'aqdar nan musra da kuma su summa la'atin nan sannan zan zo musu zan taho musu ya ubangiji wato summa la'atin nan ay min al-jahat al-arba'ah zan zo musu ta gabas da yamma kudu da arewa mun bai da aidihim zan zo musu ta gaban wato ta gaban su da an yi annuruhum min makar Allah ya tabaraka ta'ala yanda ke dai shi in ya zo ta gaban bawa shi ya amintar da bawa makaru na Allah tabaraka ta'ala wai gurru ya rude su da annan Allah zai dinga ga baya ciki ka san ka san Allah kuwa ai Allah gafurur rahim duk abin da ya gida ma aikata ai Allah ne gafara ne mai jin dai ai baka da matsala je kai kawai abin da shedan zai dinga yi kenan fala yakhafuna hatta yusaddiqu ma an ta'ati sai kaga mutane su ba sa tsoron Allah har sai shedan ya daƙilar da su gabarin ta'ar Allah to wa min khalihim da an yi khawuhu min al-faqri abin da shedan ke nabi da ayatin nan min bayna aydihim min khalihim wato zan zo ta bayan su zan tsoratar da su talauci yasa kowa ka zamu je gaba ya san talauci yana tsoron talauci duk ma kin to shedan ne sai ku tsoratar da kai talauci wa bai atul auladi ya tsoratar da kai sarayar ƴaƴa min khalhi ya hana kai ci ai gara ka kokari ka tani da abin da zaka tana saboda in ba ka nan ƴaƴanka sun guru kai kokari ka kafa su kar ka bata kanka lokaci ai kaza ai kaza sai ya harridahum alal jinn sai kwadaitar da mutane a bisakan tara abin duniya wal iddihara lau da kan yi wa ƴaƴa tanadi wani an fukin da kawunan su ilmin mustaqbali wai saboda nan gaba in manta Allah yana nan tun azal har abada ma yana nan a gani ko inda ta yi nuhu ulal amali yayin gurinsa na tsawon wato wato wato tsawon aiki mutum idan da guri sai na aje kaza sai na tanadi kaza ai yanzu kaga wannan dan abubuwa da nake samu ina so in gina in gidaje ne saboda yara in sun taso ai saboda kaza da san rana dai Allah zai iya turo gobara duk ta kone su saboda Allah ba ya masa dabara sai Ibrahim shi kadai ne wanda an dubi zai dace maka dabaru mai da kai ga Allah sai ka tuka rigar miji ka tuka kalbul ikhtiyari kar ka zama kana da miji ko wani dabara sallama wa Allah kawai hadin ina wadi ina cewa bihi wa ilayhi fi anu tasarruf muradi murad al wal abdu kal qalam ni ma uban tafiyar jagorar ku ban da wani manufa bihi da Allah nake ne wa ilayhi zuwa ga Allah fihi cikin Allah anhu daga Allah tasarrufi dukkan tasrifi na yi muradi abin da nake nufi murad lahi shine abin da Allah yake nufi wal abd wannan bawa da kuke gani hamilul ism al azim al azim kal qalam kamar al qalbi ke hannun marubuci kawai to zo da haka shine shi da yake to zai zo ta bayan su dan yi nuna musu cewa kokarin tsara abin duniya don su ajiye yayin wa an aimanihim zan zo ta damansu shi ne da an yi zayyana anuhum alaihim fada'ilahum shi ne sai shi ɗan ya zo sai ɗin kawata maka irin falalar da Allah yi maka ai kana da daraja ai kana da kaza ai kai ɗinnin kaza yanzu samun irin ku ai da wuya dan yanzu yanzu fada'ilin sai ringa ba su mamaki da irin falalar da suke dauke da ita ga ulumin da irin ilman da suka tara sai su ringa ɗauka irin ilman da suke da shi wata tsiyaci a wurin Allah Allah ina ruwanka da dukiyar ka ko wani ilimin ya yake a ranka kawai shi ne wa an shama'ilihim da an yi hamilahum alal ma'azi shi ne sai shaɗin ya ɗauke su a jirgin ruwan sabon Allah wal maƙabi da munanan ayyuka wa yad'uhum ila shawati wal lazzati shi ne zai zo ta hagun su kenan sai ƙawata musu ƙara musu san bin sha'awa da san bin abubuwa masu daɗi na rayuwa shaɗin ya ce to wala tajidu aksarahum shakirin ay musta'amilina liqwahum وجوارحهم وما أنعم الله به عليهم في طريق الطاعة والتقرب إلى الله فذا أسامو وند ذات أيك تقربون ده الله يباسو ده جبانسو da abin da Allah ya musu ni'ima da shi ba ba za su sarrafa cikin ainihin tabarkin da'ar Allah da takarrubi zuwa ga Allah ba to abin da shekai yake nufi da wannan ayar ce yana ganin
ليس لا الله ثم سلامه لا
توبي ربي زادني دلا دايتي شوني رافعت الكل لله سيدي لئن شد عني بالعنين ما داروا من ذا الله حبيب إلى العاش تدمعه هبه من جمع الله حبيب كليل خاتم ومقدم من جمع الله بشير ناذر عاجب وسناؤه غلبت يا من إنه ترى مفرد وإنا لكل الأنبياء خوارقا وهم كلهم قر سرات عاجلة فموسى وإبراهيم ما نجلي مريم بسم الله الرحمن الرحيم
da sunan Allah mai rahama mai bin kai ko kuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ko kuma la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim ko kuma bi kana ma kana wa bi yakunu ma yakunu
harful waw
sai yake harful wawi
wasittu
Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu wa zawalla anna khairin yake wa tikna amince bi rabbin da ubangiji ya jali wanda ilin baiwa min lata'ifi da tattafin ilimai wanda ba a gani sai an sa glass daga halara wasu irin ilimai ne ake ce da su da ɗa'ifin ulumi wal asrari ba wai tausayi haka shi ne da ɗa'if ba wato in kana duban da tafai sufaye kaga sun tsanyi wani rubutu a sama sun sa latifatu sun kewaye shi to ka tsaya a wurin ka duba da kyau za a yi farin ilimai ke ƙwarai da gaske duk inda kake duban littattafan tasawufi kaga an sa latifatu to tsaya ka tara hankali a wurin to shi ne shi ne yake to irin wannan latifa latifa latifa din Allah ya bani su duka na amince da ubangiji wanda imin baiwa da sanin tattafan iliman da wani na baya ganin tattafan ilimai suka su hawa hawa hawa hawa hawa hawa tun daga kan ulumu ma'arifu daqa'iqu raqa'iqu ga sunan ilmu sahu ilmu mahaku ga sunan su ulumu dakku ga sunan ilmu dakku dakku ga sunan wasu ilmai ne hawa hawa haka su wanda yake kano sai shi shehu radiyallahu anhu wa bil mustafa sai yake bayan Allah ya mun baiwa da sanin tafsafin ilimai wanda yake kowa ya san ɗaya daga cikin su ya ɗaya sai zai ga al'arfi
ɗaya daga cikin wannan laƙayi latifa ɗaya in mutum ya sani ya tsaga kai shi ga al'arshi to ni Allah ya bani laƙayin da yawa eh shi ne dalilin da sa saboda tsaban laɗa'ib ne ba yana zaune a zariya bai hango alƙiyama ko ba ya haka bane ya ce ga sunan ina ganin ta ranar alƙiyama ga yanda za a yi ga yanda za a yi kuma za ku ce na gaya muku ko laɗa'ib kenan sannan kuma ya mun baiwa wajen Mustafa al-Muqtari ya mun baiwa da san al-Mustafa abin zaɓin Allah al-Muqtari abin zaɓin halitta
ainihin ma'arifi wanda saninsa shine hakikalin sanin Allah da mun ce za mu fassara jawara tun wancan wancan na ji cikin farko farko ne wani baiti da ke hudu to akan wannan ainihin ma'arifi labud da jawara ta kamali za ta fito amma ba wannan lokacin ba ina ga sai dai Allah ya kai mu zuwa lahadi saboda ainihin ma'arifin a ƙawani to ya kamata lallai a fassara jawar fi kamar kamar yadda muka fassara salatul fati to shi ne shi yake wadi Allah ya mun baiwa da soyayyar abin zaɓin Allah abin zaɓin halitta wanda sanin sa ne hakikanin ma'arifar Allah
wani ko ce ɗawainiya ta lamurra na na yau da kullum rafatul kulla na ɗaukaka su baki ɗaya na miƙa su lillahi ga Allah tabaraka wa ta'ala sayyidi wanda shine shugabana wa wasiqati wato shi ce ba fa wai ni ta na tashi na tayi wurin Allah na na kai lamurra na a'a ina da tsanin da na taka na miƙa wa Allah lamurra na in baka san tsanin ba ba sai ce tsani na
al-mahmudi tsanin da na taka na miƙa wa Allah komai na in baka sani da shi ne abin yabo sama da ƙasa da suna Mahamudu babul laqaifi wanda shi ne ƙofar tafsafai ilimai na Allah tabaraka wa ta'ala shi annabi Muhammadu shi ne ƙofar wannan ilimai lokacin da annabi ya tafi Isra'i da Miraji ya karɓo dukkan waɗannan ilimman a wannan tafiyar da yayi ba nan ah, kowa ya tabbata ba ma mai shakka ba ba nan karɓo sallah ba dukkan abubuwa na shari'a nan annabi ya karɓo tafiyarsa nan ya karɓo sallah to anan ya karɓo dariƙa anan ya karɓo haƙiƙa wannan tafiya a wurin sallah Allah ya bayani amma wurin maganar sha'anin ɗariƙa da sha'anin hakika sai Allah ya ce fa auha ila abdihi ma auha sai aka yi shiru saboda haka dukkan ilman saboda annabi ya yi munajati iri daban-daban iri daban-daban tun daga gida wance da yi akwai abin da ya faru a wurin hawa buraka akwai abin da ya faru tafiya da aka yi zuwa baitul maqdis akwai abin da ya faru daga baitul maqdis har zuwa sama ta ɗaya akwai abin da ya faru sama ta biyu haka har zuwa sama ta uku har zuwa sama ta hudu har zuwa sama ta biyar har zuwa tafiya kowace kowane zango ba tafiyar shekara ɗari biyar ne amma annabi bai yi minti ɗaya a kowane shekara ɗari biyar haka yake nan naɗe su kawai tsawai wasa halku ɗari da ilal haƙi saboda haka duk a wannan tafiyar in ka lura ai munajatun hawa hawa hawa ne wannan munajatun kaza wannan munajatun kaza wannan munajatun kaza to dukkan wannan ilmin na addini a wannan tafiyar annabi annabi ya karbo su
bil amini to yace na rantse da sirrin amintaccen Allah mazabuhu kaga maziyartar annabi Muhammadu da ke Madina yan shata ne wallahi da wannan maziyarta za ta yi nisa gare ni ni ina Senegal Madina tana can kuma gashi sai an hau jirgi sai an tsallake tekuna da duwatsu wa mashaduhu to ka sani maganar annabi bil qalbi a cikin zuciyata laysa bi sarifi ba bane mai canzawa dan jirgin sama dan dan akwai milamilai da da- wato duwatsu da tekuna da dazuzzuka sun sa nisa ya afku tsakanin Senegal da Madina to ai shuhudin zatin ma'aiki a cikin zuciyata nan ba zai canza ba nisa wannan Madina ta je ta nisan annabi kuma yana nan gari ba shi ke nan ba
habibu ilahi al-arshi sai ya ce manzo Allah shine masanin ubangijin al'arshi man tun da dadewa kamun ai komai da komai uhibbuhu yake son annabi Muhammadu eh wa azkuruhu kuma tun da dadewa nake ambatan annabi Muhammadu yaumi wato na ambaci annabi wa azkuruhu ina ambatan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yaumi a cikin zamana cikin barzakhina wannan yomi din shi yana magana zaman da yake a kabari a yanzu magana da yana da rai ta yanzu wa alkuruhu yomi ina ambatan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin halarar barzakhina a cikin alamin barzakhina kuma kamar yadda na ambaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa amsi wato zaman da ya a duniya ce jiya wa'amsi zaman da da shehu yayi a cikin alamul arwahi na ambaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina ambatan shi a barzakina kamar yadda na ambace shi a alamul arwahi shine jiya wa anihi da kuma tazu zaman da nayi a duniya na ambace shi ina ambatan sa a kabari na kamar yadda na ambace shi tun alamul arwahi kamar yadda na ambace shi jiya a duniya ko ɗazu a duniya.
Habibun.
Manzo Allah masoyi ne.
Khalilun.
Manzo Allah badaɗi ne.
Khatimun.
Ai annabi shine cikamakin annabawa Wa muqaddamun.
kuma annabi shine abin gabatarwa cikin su gashi shine ƙarshe kuma shine farko. To a nan wannan khatimun muqaddamun a nan a filin fatiha da salatin fatiha a nan suke. الفاتح الخاتم الأول والآخر شنو معنى الله شنو الأول الآخر أنكما الفاتح الخاتم shi yasa alaƙar da ke tsakanin fatiha da sulan fatiha ba wanda ya san ta sai Allah akwai cikakken alaƙa tsakanin fatiha da sulan shi yasa in mutum ya yi fatiha ya yi sa'a ya Allah ya masa muwafaqa kai masa fatiha da sulan fatiha to ka kasa ta yi ta fatiha kwarai da gaske saboda fatiha take ɗauke da asiran sunan Allah biyar salatul fati take ɗauke da asiran sunayen Allah biyar fatiha take ɗauke da Allahu ar-rabb ar-rahman al-malik Allahu ar-rabb al-malik ar-rahman ar-rahim a cikin fatiha salatul fati take ɗauke da al-fati al-khatim an-nasir al-hadi sayyidina muhammad ka gani ko to gajiyar gajiyar to Allah ce ma baka yadda da salatul fatiha ba tilka asharatun kamila to shi kenan ka ga magana ta kai
karimun
kai annabi mai karamci ne wato karimu annabi mai karamci ne zai ba ka yi dauki kayan ya kai ma gida ya ma godiya kuma shi ne ma'anan karimu wanda zai ba ka kyautar kuma shi zai kai ma gida sannan ya ma godiya wakanni ne ke sai da kamar zalla sallallahu alaihi wasallam gani dai ga nan hun makiyansa shi makiyansa shi ke ba sa su cikin daula mala to alkari ne ke kulquhu kawai ce ka ga ɗabi'un manzo Allah azimun suna da girma inda arifi
Allah ne albishir ne ga mu'minai kuma Allah ne albishir ne Allah ne albishir ne ga musulmi annan ne albishir ne ga mumini annan ne albishir ne ga musulai annan ne albishir ne ga siddiqai annan ne albishir ne ga kudubai annan ne albishir ne ga jami'ai annan ne albishir ne ga afradu annan ne albishir ne ga agawasu annan ne albishir ne ga barazihu annan ne albishir ne ga sahibul faida
nazirun na nan ne gargadi ne ga kafirai annan ne albushi mai gargadi ne ga munafukai annan ne gargadi ne ga wahabiyawa da sauran shugabannin
aqibun sannan annabi shi ne na ƙarshen annabawa bihi wato ga albarkan manzo Allah ja'ala al-furqan alqur'ani ya zo mana wa sana'uhu cike da yabansa alqur'ani baki ɗaya cike yake da yaban annabi duk wurare biyu da kake ji ba su fassaru wannan wasu asirai ne da ke tsakanin Allah da Allah yasa ba su fassaruwa amma masu fassara su sun san za ka ji da yawa Allah ya kawo abubuwa a Qur'ani wasu abubuwan kuma za su fassaru amma ba ka san da wa ake ba yanzu misali ka duba cikin suratul nabi din nan da yawa za ka ji kamar wa tsuri wa kitabin masu fi raqqin manshur wal baitul ma'mur ka ce wani daki ne a can sama wai sun fi gawa duk gaskiya ne amma akwai magana wal baitul ma'mur was saqafil marfu annabi shi ne as-saqafil marfu sunan shi fikrari ne ake nan zara kan mutum da gane sai dauka na abu ne daban annabi shi ne ruhul halitta kaga annabi ba kuma sai Allah ba abin da ya annabi rumfa shi ya halitta rumfa ba shi
قادت صحائفي wato alqur'ani ya zo cike da yaban annabi bayan su bi ibrahim da su bi musa da su bi idris da su zo shine ba da sahabi bayan littattafan da aka saukar wa annabawa duk sun zo cike da yaban annabi to alqur'ani ma da ya tashi zuwa sai ya zo cike da yaban annabi din حلفت يمينا ibrahim ya ce na rantsi rantsuwar da in ba haka ba zan yi kafara na rantsi rantsuwar da ba ta bukatar kafara kafara ba zai je bayan ta ba na yi wannan rantsuwa إنه cewa manzon Allah الدهر wato tun azal har na yi rantsuwa rantsuwar da babu kafara bayan ta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mufradun shi kadai ne saboda tun ran da annabi ya kadaita Allah shi kuma Allah ya kadaita ya kuma wanda ya kadaita annabi shi ma sai Allah ya kadaita sai Ibrahim ya bi kowa kadaita annabi shi zai ce cewa wala abdu haqqan wala namu ajibi annabi shi kadai ne bawan Allah na gaskiya kowa bawan annabi ne kowa bawan annabi ne
ملائكة sai Ibrahim ya ce ba zai taɓa zuwa ba أن يصنع a biyanta manzan Allah بقارتي da wani sabon annabi ba zai taba zuwa ba har abada a ce ga wani sabon annabi ya zo bayan Muhammadu Rasulullahi sai ya ce ba zai taba zuwa ba lai ta'ata wannan lamari ba zai taba zuwa ba an yi sanna a biyanta manzon Allah bi ƙarfi da wani sabon annaba ce ga wani annabi ya zo bayan ba zai yi ba وإن لكل الأنبياء sai ya ce ka sani cewa dukkanin annabawa suna da خوارقا khawariqul adat dukkan annabawa suna da mu'jizoji wanda ke keta al'ada wanda yake yana ba da tsoro wanda in ba su ba wanda zai iya قد هذا
sai ce ka san inda suka samo ta kuwa in ba ka sani ba bari mu gaya maka kad haza haqiqa sun tattaro wannan mu'jizoji nasu من المصطفى daga wurin abin zaɓin Allah daga cikin mu'jizozin annabi suka dan ɗebo wani abu كل خارجي duk abin da suka kamfata na mu'jiza wato duk abin da suka yi shirani daga annabi ne duk abin da suka samo daga annabi ne sallallahu alaihi wasallam shine mai abu duk abin da wani annabi yayi to daga wurin annabi ya samu ba ka ce ka baka karamatun da li ahli wilayati fa minhu unilu ma unilu li yuhmada haka nan yadda ka bi wannan mu'jizin to haka karamomin auliya umma duk walin da ga yayin aukar ka dauka shi yayi kuma da yawa akan ɗauka ta yi waliyi kan tumbaɗa ne kawai ce bari in nuna karama ba haka ba tsabar girma ne kawai karamar yiwuwa take yi duk wanda kaga in wali ne ya nuna karama da gangan to bai yi girma ba yanzu ta zana ce wali da karama kawai mace ce take haila ba ta samun ƙarfi sai ran da wannan haila ta yi to in wali yana nuna karama to to to akwai matsala saboda haka budurwa yake kamawa yake to wannan karamomin da waliyan suke nunawa wato duk daga wurin annabi saboda haka zaka samu wali ya raya matacce an ya ka ba ɗaya ba ba biyu ba sai ibrahim matattu ne ya raya dukkan mu matattu ne ya raya mu to wannan rayawa ma nan akwai kuma rayawa wacce take hissa wacce wacce take rayawa din to akwai kuma yanzu akwai wani daga cikin waliyai saurayi ne haka an zo masallaci ranar juma'a an zo an zazzauna ne wani kasan duk inda mutane suke za ka samu akwai yan rikici kawai ya taho ya take wannan ya take wannan ya shigo da ya shigo cikin mutane ya zauna ya ɓata rai ya mana shi ga babba shi kuma wannan yana zaune saurayi ne haka ai yana zama sai cikin sai murɗa gudawa ga shi wuraren da ya tsallako kamin ya tashi ne wasu da hankali ba sai ya zubo a wandai haba idan sai ga sai mu tsuru tsu wannan sauran ya taba shi a kira sallahu na albarka kama ana cikin damuwa to wallahi ko akwai damuwa yace to masha Allah da ya daga riga su haka yace ne ka da ya leƙa ce za ta ga bayan gida ce zaka kai bayan gida ce ki ga kai bayan gida kai alola kai tsarki kai alola ka fito kai sallar wallahi yana ɗaga riga kai yana fito ga bayan gida komai da komai ga ha ya shiga yi bayan gida yi tsarki yi abubuwan sa amma yana ta abin nan zai bata kansa lokaci yaro ya dan leƙa fauyar rigar shi ta kai sauri ba ga liman nan zai fara hudu ba ha ai eh sauri ya fi in ta gama ka gaya mu yana gama yake na gama yaron mai ɗan ɗaga malamin ɗinsa ko ga a inda yake zaune bai tashi to wa inna li kulli al-anbiya'i khawariqan min al-mustafa kazaka karamatun li ali bilal haka walitta kama abota haka karamomi na abota walitta su ba duk daga annabi sai da ka gurgurdan yanda ka gane annabi gurgurdan da kake san shi to gurgurdan karama ita karama ba wai sai ta fito haka ba karamomi hawa hawa ne akwai wasu daga cikin waje ana kiran su rijalu inqilabul ayani duk inda ka kai da shi umanci da sauran sai za su iya maganin wallahi sallah ko iblis ne kai yadda ba kai arba da su ba za su saukar da kai cikin natsuwa akwai daga cikin su wata ranar makirai suka shirya aka ji a kawo jiya wai an kawo mai hadiya yana karatun Qur'ani saboda a haɗa mai makin an shirya makirci iri iri ba a yi dauza ce to a kama jiya sai a ji a jawa sarki a ce ga abin da shehin nan da ake sa ai wani ne a ce munafiki ne ma a ce hajjiya yake da aka kawo masa jiya yana ta karatun shi bai tsare ba kawai sai ga dogarai an tsaya ka ji tsaya ai sarki ne duwa sai haka kuke kuma ashe abin ma har har kaka yake jita kamar ya ai jiya sai aka ce ga tunan kuna waɗanda suka kawo aika ce ga yanayin abin a gaban mu ya aika aka so mai to yana cikin wasu waliyu da ake ci da su rijalu in kilabul ayani sai ce wallahi ba jiya ba ta kindirmo ne ai da yake kindirmo ne wallahi da aka ɗauka ana zazzage a kwano da kauri yake fita da kauri yake fita to shehu tijjani shi ne shugaban rijalu in kilabul ayani shi ba maganar nono ko bai da jiya nono ko abu su ne mazajen da yanzu idan suka ganka ka sa bakar riga su yake wallahi ɗazu na gawa ne ya sa farar riga ta a ba fara ya sa baka in ce billahi ba ji fara ya sa ta ce riga za ta koma fara to irin waɗannan bayan ya za su bai da lalatacce zama shi ne makamin da ke tijjani ya mai da su ulu ne zama wajen kudu yana tsakiyar fashi kawai shi ke da ke tijjani canza shi kawai shugaban masu menene ake kai ilimin kimiyya science duk wani ɗan science bayan sai tijani radiyallahu anhu to haka abu ne